الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا متى شرن دقيقة وتر ربيع الأول شكرة تدعو لا دريه إذا أربعين ده هجرة من زنقراء محمد صلى الله عليه وسلم لقى مكة زوى مدينة shine kuma ya yi daidai da sha bakwai ga watan goma shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinni wa shaitan wallafar babban malami a sheik wahid abdulsalam bali hafizahullah ta'ala idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata muna cikin alfasul khamis gabar da malam ke mana bayani game da madakhilu shaitan mashigar da shaitan yake shiga wajen halakar da dan adam wanda malam yana lissafo mana su ne ya kawo mana na daya shine aljahalu ya kawo mana na biyu alghadab wanda a cikin sa muke bayan ya kawo mana illolin fushi da abin da fushi ke haifarwa a gaban jikin mutum da zuciyarsa da sauran abin da ke da alaka da shi sai kuma malam ya tsallaka zai kawo mana magani shine yadda mutum zai sassauta fushinsa yadda mutum zai kokarin kashe fushinsa lokacin da ya tsinci kansa a cikin halin fushi to shi malam ya kawo mana abubuwa guda biyu na farko yace shine neman tsarin Allah madaukakin sarki daga shedani na biyu kuma mutum ya rinka tuna irin lada da sakamako mai girma da Allah subhanahu wataala ya tanadar ga masu gimtse fushinsu lokacin da fushi ya zo musu to zamu tashi kan gaba ta uku insha Allah ta'ala malai ce afsalisu abu na uku daga cikin abubuwan da a yake kawo sassautar fushi ko kuma ka daƙi ne fushinka lokacin da ya zo maka malai ce ayyas kuta shi ne mutum ya shiru wata nuskar da ke hannunku za ku ga an sa ayyas kuna ko ba ayyas kuna ba ne ayyas kuta ne a sukut ne shi ne ayyas kuta sai mutum ya yi shiru li'annahu يكون أقرب إلى الخطأ في هذه الحالة فالسكوت أسلم كما قيل ما ليتي سبودا duk lokacin da mutum ya yi fushi ya kunu aqrabu ila al-khata'i ya fi kusanci da yin kuskure a wannan lokacin ya fi kusanci da yi aika aika ko abin da ba shi kenan ba a wannan lokaci ko na magana ko kuma na aiki fi hadhihi al-halati a wannan halin da yake ciki na fushi sai malai ce fasukutu aslam a lokacin babu abin da ya fi zama a aminci da kubuta kamar mutum ya ja bakinsa ya shuru kada ya magana lokacin da fushi ya turrike shi kama kila kamar yadda ake cewa sai kawo wasu abiyat idza nataqa as-safihu fala tujibuhu fa khairun min ijabatihi as-sukut sakattu 'an as-safihi fa dhanna anni ayaytu 'an al-jawabi wa ma ayaytu ya ce idan na taɓa safihu duk lokacin da wawa ya yi furuci ya yi magana ya yi maka wauta irin tasa ya gaya maka bakar magana da ta fusa taka simale ce fala tujibuhu to iya kokarinka kada ka amsa masa eh kada ka bashi amsa yace fa khairun min ijabatihi sukut yace mafi alkhairi daga cikin bashi amsa shine kai masa shiru kawai ka ja bakinka kai gum yace sakattu anis safihi ina yin shiru ga wawa idan yi min wauta ina jan baki na ne shiru na ƙi tanka masa duk lokacin da ya zage ni ko yi min abin da ba daidai ba fazanna alli sai yake zaton cewa ni a yaitu an jawabi ai na kasa ba shi amsa ne tsoro nake ji shakkarsa nake ji malai cewa ma a yaitu alhali ba gajiyawa ne ba ina fata an fahimta ma'ana ba gajiyawa ce ta sa ya kasa ba da amsa ba me yasa ya kasa ba ya ki ba da amsa shine domin ya kasance abin da ya a lokacin shi ne mafi alkhairi duk abin da zai a lokacin zai zama masa matsala sau da aka sai ya shuru domin ya dace da abin da wancan wawaye masa ya ce wa ƙala sallallahu alaihi wasallam shi sa annabin tsira sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yi uminu billahi wal yawmil akhir wanda duk ya kasance yana yin imani da Allah yana kuma yin imani da ranar lahira falyakul khairan to ya faɗi alkhairi a cikin duk magana da za ta fito daga bakinsa duk abin da zai fito daga bakinka sai ka auna shi ka gwargwada shi ka gwada shi idan alkhairi ne sai ka faɗe shi idan ba alkhairi ba ne auli ya mutu sai ja bakin sai shi shi ne aida da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ba mu saboda haka maganganun mu ne da kullum sai ban gwargwada su muna auna su a mizanin da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya aje mana shine falyakul khairan aw liyasmut mutum ya faɗi alkhairi abinda ka san ba alkhairi bane to za bakin ka ka shiru zaka tsira insha Allah ta'ala wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da muslim suka fitar da shi warawa ahmad wa ibn abi dunya wa tabarani wal baihaqi min hadith ibn abbas marfu'an haka nan imam ahmad ya fitar da hadisi da ibn abi dunya da imam tabarani da imam al-baihaqi dukkaninsu daga hadisin sahabi abdullahi dan abbas allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda hadisi ne kuma da dukkaninsu sun jingina shi zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa idza ghadiba ahadukum idan ɗayan ku yayi fushi falyaskut to ya bakin sai shi wannan hadisi shi ma sahihi ne kamar yadda muka ambata imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa haka nan الشيخ أحمد شاكر يا إنجن في إسناد إنسا كما يدري كتكين صحيح الجامع واندا الشيخ محمد نصر الدين الألباني يتترى كما إنجن تا واندا wata babbar ka'ida ce da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya ba mu ga dukkanin mutumin da ya fushi duk mutumin da ya fushi ya yi ƙoƙari ya iya control ɗin bakinsa ya yi ƙoƙari ya iya jan bakinsa ya shuru kada ya farta abin da zai ja masa dana sani daga baya wannan fushin lokacin da kake yin sa yin shiru kadai shine abin da zai taka masa burki amma abu ne a lokacin kuma da yake da wahala yana da zafi kwarai da gaske abokin husumarka yana ta faɗan maganganu yana ta kaiwa da kuma kai kuma ka ja bakin ka kai shiru da yawa daga cikin shaidan baya ba mu dama mai irin wannan amma sai kai yaki da zuciyarka ka kai ka kawo iyakacin kokarinka kaga ka danne zuciyarka ka ja bakinka kai shiru in dan in kai haka insha Allah ta'ala ba za ka da na sani dan malamai suka ce a cikin shiru babu da na sani yan uwa magana dubu nawa ce ta jefa ma abocin ta cikin kurkuku magana dubu nawa ce ta jefa ma abokin ma abocin ta cikin halaka sau nawa magana tana jawo mutum a kashe shi sau nawa magana tana jawo mutum a da na sani amma ka taba ji an ce mutum yayi shiru yana yana cikin shiru yayi da na sani da wahala da wahala saboda haka mutum ya koyi yin shuru ba dole sai lokacin ma da yake cikin fushi ba duk magana da bata zama to dole ba ka rinka jan bakin ka kana shuru amma an ka fiya magana da yawa ka kwatanta kanka gani in dai kai mai yawan magana ne kana da yawan magana sosai to za ka sance kuma mai yawan da na sani mai yawan komawa kana janye maganganunka duk mutumin da yake da yawan magana ya kalli kansa ya gani za ga yana da yawan kuskure sosai dan ita magana akwai haddin da take da amfani iya haddin da yake da amfani idan haddin ya wuce to kuma za a ta zubo mara amfani ne kawai eh za a ta zubo mara kan gado mara amfani wacce ba ta da ba ta da ba ta da fuska kwata kwata to irin wannan kuma idan ta yawa za ta jawo maka dana sani za ta jawo maka shiga cikin mutuncin mutane za ta jawo maka shiga haƙƙin Allah madaukakin sarki da haƙƙin manzon sallallahu alaihi wasallam to shi yasa sai mu kiyaye bakin mu yana da amfani kwarai da gaske Allah ya ba mu iko kiyaye amin malaiti al-khamis الرابع الرابع na hudu daga cikin abubuwan da suke taimakawa wajen daƙile fushi ai ya jilisa lokacin da mutum ya fushi mun yi bayani a baya cewa idan mutum ya fushi za ku ga jikinsa har rawa yake ko malam ya kama ni wannan to lokacin da mutum ya fushin nan yi kokari ka zauna eh yi kokari ka zauna zai taimaka maka aw yabdi'a aw yabdi'a ko kuma mutum yayi me yake shingida idan ka zauna din kaga still dai zuciyarka tana ta farfasa to ɗan kishin gida haka ɗan samu je ka ɗan ɗora kanka haka ka ɗan kishin gida zai taimaka maka malai ce lima rawahu ahmadu saboda hadisin da imamu ahmad ɗan hanbali rawaito wa abu dawuda da al-imam abu dauda wa ibn hibban da ibn hibban an abi dharr marfu'an daga sahabi abu dharr al-ghifari shi kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im idan ɗaya daga cikin ku yayi fushi yana tsaye falyajlis sai annabi yace to ya samu waje ya zauna ya samu waje ya hada jikinsa da ƙasa fa in dhahaba anhu al-ghadab idan zaman da yayi ya tafiyan masa da fushin da yake ciki Allah ya taimake shi to shikenan wa illa idan kuma duk da haka ya zauna din amma fushin ya ki tafiya zuciyarsa ta farfasa take ƙara yi sai ce falyabtaji to sai mutum ya dan kishin gida sai mutum ya dan kwanta hakan insha Allah ta'ala zai taimaka masa wajen sanya wa zuciyarsa ruwan sanyi fushin ya tafi daga gare shi wannan hadisi ingantacce ne al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin Kitabul Adab babu ma yuqalu inda al-ghadabi haka ne Ibn Hibban ya fitar da shi shi ma a cikin ya fitar da shi a cikin mawarid haka nan wa akhrajahu ahmad imam ahmad ya fitar da shi a cikin musnad nasa haka ne a cikin sahihul jami a sheikh muhammad nasiruddin albani ya inganta shi cewa idan mutum yana cikin fushi ya zauna ko kuma ya yi mai ko ya kishin gida saboda tsayuwan nan da kake yi ta fi saurin ɗaukar mataki sama da ka zauna haka ne uwa lokacin da kake tsaye za ka fi iya kai duka za ka fi iya ɗaukar wani abu kararin wani abu ka yi mai ka kai duka da shi ka jiwo mutum ciwo wanda daga baya kuma zai zo baka cikin kogin da na sani amma idan mutum ya zauna fa kaga ya rage zafin wannan damar da yake da ita na mai na ɗaukar mataki haka na kuma idan mutum ya kwanta shi ma damar ta ƙara mai ta ƙara raguwa ina fata an fahimta yan uwa saboda ka duk lokacin da mutum fushi ya fushi kaga zuciyarka tana ta tafarfasa dan kuma gefe inda benci a wajen kaɗan samu ka zauna eh kaɗan samu ka zauna in za ka ɗan iya nesa da inda ake abin haka maganar da take zuwa ka na abokin husumar taka kuma abin da aka yi maka a wajen kaɗan bar wajen shi ma zai taimaka maka ƙwarai da gaske dan ya kasance an yi maka abu a waje zuciyarka ta ta tafarfasa ta dugunzumo kuma ya kasance kana ƙara jin wannan abin to gaskiya da wahala ka iya control din zuciyarka eh shi sa ka bar wajen zai taimaka maka idan a gida ne aka fusata ka fito daga cikin gidan eh fito daga cikin gidan je kawo je gefe ka dan samu je ka zauna kai ta istighfari kana salatin annabi sai yawan Allah da sai sai fushin ya abin nan in kuma a wani a wata majalisa ce da kuke zauna to tashi daga majalisar bau wajen ka tafi gida ka je ka zauna shi kuma eh ka shiga daki ka zauna in za ta yi ka je ka dauko Qur'ani ka fara karantawa insha Allah ta'ala wannan zafin ran da shadin ya sa maka zaka abin nan din saboda ka barin wajen shi ma yana da amfani kwarai da gaske amma kana wajen da ake abin to gaskiya da wahala ka iya control din zuciyanka ana kuna sa'in sa kai da wani ranka ya baci ya baci ka samu je ka zo na kuma ya ci gaba da faɗan maganganun zaka iya shiru anya kuwa da wahala to amma ka bar wajen fa kana jin abin da yake faɗa ba ka ji to wannan zai rage maka fushin kwarai da gaske to idan guri da kuma da babu yadda zaka yi dole sai kana wajen to sai ka ɗauki ɗaya daga cikin matakan nan guda biyu da maka ambata sai ka zauna idan ka zauna din kaga dai still dai akwai matsala to sai ka yi ne sai ka danki shinge da kadan shikenan insha Allah ta'ala sai Allah ya ce maka mala yace al-khamis abu na biyar dake taimaka wajen tafiyar da fushi shine ay yatafakkara fi qubhi manzarihi inda al-ghadabi mutun ya rinka tuna yadda munin kamar ta take juyawa ta koma lokacin da ya fushi mutum ya rika tunawa yadda muka bayani a bayan ai mala ya dan kamar abubuwan ku ita hancin mutum yana budewa me din sai ya tashi da sauran su ya kama wannan abubuwa wanda a zahirance in ka kalli mutum sai ga yayi muni kamannin sa sun canza to mutum ya rika tuno yadda kamannin sa suke canzawa duk mutane haka suke kallon sa a lokacin da yayi fushi kallon sa ake ya juya ya zama wani iri wani a yadda ba yadda aka saba ganin sa ba fa inna hadha mimma yusakkinuhu malaiti wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai iya dan sassauta masa ya saukar da fushin da ke cikin zuciyarsa malaiti amma ahadithul wudu'i amma hadisan da suke bayani game da idan mutum yayi fushi yayi alwala waɗannan hadisai inda al-ghadab yayin fushi yace fala yasihu minha shay'un yace waɗannan hadisai babu abin da ya inganta daga cikin su fima a alamu cikin abin da na sani ina fata an fahimta in ji malam wahidi sai hadisan da ake kawo cewa idan mutum ya fushi ya yi alula to sai ce shi iya saninsa babu wani hadisi ingantacce da ya tabbata akan wannan to amma dai abin da ya shafi zama kwanciya da sauransu wannan da ya yi mai ya inganta daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma dai da da yawa daga cikin malamai suna ambatar wancan din to amma dai abinda na fi zato shine suna ɗora hukuncin ne akan waɗancan hadisai da ba inga- ba su inganta ba dan akwai hadisan eh amma dai ba su inganta ba ne ba su inganta ba Allah madaukakin sarki ya samu dace as-sadis na shida daga cikin abubuwan da ke taimakawa mutum wajen dakile fushi ayyata zakara jaza'a safhi wa thawabahu mutum ya rinka tuna sakamakon yafiya da kuma ladan da Allah madaukakin sarki ya tanadawa da mutumin da aka masa abin yafi inda Allah ta'ala a wajen Allah madaukakin sarki fa yadfa'uhu zalika ila tahammuli jahalil jahili sai hakan ya sanya mutum ya iya dauke dukkanin wata cutarwar da jahili zai masa ya iya ɗauke dukkanin wata wauta da mai wauta zai masa wasafhi safihi da kuma wauta mai wauta ibtigha amradatillahi domin neman yardar Allah madaukakin sarki sai ma lace ma indahu min as-sawabil azim da kuma abin da ke wajen Allah madaukakin sarki na lada mai girma duk lokacin da ranka ya baci aka dugunzuma ka ka tuna Allah madaukakin sarki yayi tanadi na wani lada na musamman da duk mutumin da aka fusata shi yana da ikon ɗaukan mataki kuma ya haƙura Allah maɗaukin sarki maka tanadin lada na musamman sai ka kwatanta da ɗaukar fansan da za ka yi da ladan da za ka samu wajen Allah wanne ne ya fi sau da ka sai ka rinjaye da ɓangaren samun ladan ka rabu da ɓangaren intikami ɗin ɓangaren ɗaukar fansa ɗin ka rabu da shi wancan ɗaukan fansa abu ne na shaiɗani ba ka sani ba idan ka tashi ɗaukar fansa ɗin za ka ɗauka daidai gwargwadon abin da aka maka ne ko kuma za ka wuce gona da iyaka galibi mutumin da yake cikin fushi bai fiye tsawa akan haddinsa ba dole ne idan ka tashi yin abu sai ka yi shi yadda shari'a fiye da yadda shari'a ta baka damar yin sa qala ta'ala fi sifatil muttaqina Allah madaukakin sarki ya ba mu labari da yake kawo mana siffofin masu tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa yace wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nasi sai ce me wallahu yuhibbul muhsinina Allah ce daga cikinsu akwai masu gimtse fushi su ne masu hana fushinsu tasiri lokacin da ya zo musu wal'afina anin nasi kuma su ne har yanzu daga cikin siffofinsu a masu yi wa mutane afuwa lokacin da suka yi musu laifi sai Allah ce wallahu yuhibbul muhsinina Allah yana son masu kyautatawa kaga abinda zaka fahimta karkashin wannan ayar shine da mutumin da zai fushi ya gimtse fushinsa ya hana fushinsa yin tasiri sannan kuma na biyu ya afuwa kowane abu ne daban-daban mutum zai iya maka abu kai gimtse fushinka ka ƙiyin ka ɗaukan matakin da ya kamata amma baka yafe masa ba haka ne bai sa ka yi abin da ba daidai ba amma dai baka yafe masa ba baka yi laifi ba kuma akwai wanda kuma zai gimtse fushin nasa ya ɗaukan mataki kuma ya yafe wanda ya masa to waɗannan guda biyun Allah maɗaukakin sarki da ya kawo su sai ce Allah maɗaukakin sarki yana son masu kyautatawa ma'ana waɗannan mutane sun shiga cikin masu me masu kyautatawa kenan wanda Allah maɗaukakin sarki yake so to shin ba ka so ka kasance daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki yake so wanda duk Allah maɗaukakin sarki yake son sa shike nafa ba zai fushi da shi ba ka'ida idan Allah maɗaukakin sarki so ka shike nafa ka rabauta ba kai ba fushin Allah har abada eh aljanna wanwe insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya samu daga cikin su to mutum ya rinka tuno irin waɗannan nassoshi malai ce fal muslimu indama yakzimu ghaidahu yadau nafsahu fi adadil muttaqina shi musulmi ko da yaushe lokacin da yake kokarin mai da fushinsa yake kokarin hana fushinsa yin tasiri to yana kokarin ajiye kansa ne yana kokarin shigar da kansa cikin layin mutanen da Allah madaukakin sarki irga su daga cikin masu tsoronsa mutanen da Allah madaukakin sarki ya sanya su daga cikin masu kiyaye dokokinsa kana kokarin gimtse fushi to kana kokarin shiga cikin wancan layin cikin wancan listin da Allah madaukakin sarki ya rubuta fa idza afa idan mutum ya afuwa wa samaha ya kau da kai game da abin da aka yi masa irtafa ila darajatul muhsinina sai darajarsa ta dagu kimarsa da martabarsa ta ƙara daguwa zuwa darajar masu kyautatawa sune wallahu yuhibbul muhsinina qala ibn abbas babban sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda yace radiyallahu anhu ma fi qawli fi qawli Allah ta'ala yake yake fada game da fadin Allah madaukakin sarki idfa billati hiya ahsanu sayyi'a idfa billati hiya ahsan e ba waccan bace ta cikin ta cikin suratul mu'min mu'minin ko wannan ta cikin suratul fusilat idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa ka'annahu waliyyun hamid Allah madaukakin sarki ce idfa ka tunkuɗe ka ture billati hi ahsan billati ahsan da abin da yake mafi kyau ka tunkuɗe mummuna da aka yi maka da abin da yake mafi kyau shine abin da ayat take faɗa abin da aka yi maka na rashin kyautawa abin da aka yi maka na muzunawa kai idan ka tashi yin abu to kai kai ka tunkuɗe wannan mummunan da abin da yake mafi kyau ma'ana ka yi wa mutum abu mai kyau lokacin da ya maka mummuna wannan shine siffar mumini wanda ya kai matakin ihsani as-sabru 'inda al-ghadab sai Abdullahi dan Abbas ya tashi fassara wannan ayar sai ita ce as-sabru 'inda al-ghadab kai hakuri lokacin da kai fushi wal 'afu 'inda al-isa'a sannan kuma kai afwa lokacin da aka munana maka kun ga waɗansu abubuwan ne guda biyu na farko yin hakuri lokacin fushi shine me wal kadhimin al-ghaiza wal'afu inda al'isa'a ka yi afuwa lokacin munanawa mai wal'afi na anin nan suke ina fata mafi mutayen kuwa kun ga wannan aya abdullahi da abbas ya ɗauka ya fassara ta da waccan aya dama shi ka'ida al'ur'anu ne ya fasiru ba abu ba aban al'ur'ani sashin sai na fassara sashi fa'iza fa'alu zalika idan muminai suka yi haka asamahumullahu sai Allah maɗaukakin sarki ya ba su kariya da tsaro na musamman daga gare shi wa khada'a lahum aduhum sai kuma makiyansu kuma su rissina musu su zamto su ne musu fadanci wallahi ɗaya daga cikin abin da ke sa makiyinka ya zamto masoyinka dan uwa shine kyautatawa na sha mai ta mana wannan magana abin da zaka ga wanda baya son ka makiyinka ne ya zamto mai baka kariya wallahi kyautatawa ce sawa'un kyautatawa da dukiya ko da kyakkyawan halaye in dai ba mutumin da yake maka kiyayya ta sada ba to wannan sai dai karbi shi dan mutumin da kiyayya da yake maka hasada ce wuta ce take ci a cikin zuciyarsa ta hasada to ba yadda ka iya shi wannan idan duk duniya zaka dauka ka bashi wallahi ba zai so ka ba idan naman jikin ka ka rinka yanka kana so a masa yana ci idan ya sa baki zai ce ba gishiri eh saboda kawai baya son ka ne saboda hasada amma in dai kawai adawa ce saboda wata ɗabi'a taka da bai fahimta ba ko kuma an ba shi labarin ka a gungunce don ka san galibi sai ga wani yajin haushin ka bai taɓa mu'amala da kai ba saboda wani yaji ya ba da mummunan labarin ka ne kawai haka yana faruwa ko baya faruwa galibi ma shi ne abin da ke faruwa mutum bai taɓa mu'amala da kai ba bai taɓa magana ta minti goma da kai ba amma haushin ka yake ji mai kai masa babu abin da kai masa saboda wani yaji ya ba da labarin ka cewa kai kai masa wani abu shi tsakanin kai da shi ne wancan mai labarin da ya je ba da labarin shi ma wannan kuma sai ya ara sai ya fa sai ke taya shiga ba ina fata an fahimta to shi irin waɗannan ka nuna musu kyakkyawar mu'amala da kyakkyawar ɗabi'a sai ka ga sun juye kuma yanzu suke baka kariya a lokacin da baka sani ba lokacin da wani je zauna a majalisa yake zagin ka sai ka ji wani ya ce wallahi ƙarya ne wani ba haka yake ba wani ba haka yake ba ni mun yi mu'amala da shi ga kaza da kaza da kaza da kaza da yamma dan uwa ba haka bane haka ne haka ne Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to shi sa Allah madaukakin sarki ce idfa billati hi ahsanu sayyi'a ko kuma idfa billati hi ahsan Abdullahi dan Abbas ce as-sabru inda al-ghadab wal afu inda al-isa'a duk lokacin da bayi suka aikata haka sai Allah madaukakin sarki ya kare su kuma kaga makiyan su sun zamto sirrin sana a gare su saboda kyautatawa yace zakarhu al-bukhari ta'liqan majzuman bihi Imam al-bukhari ya ambaci wannan asar na Abdullahi dan Abbas amma ya kawo shi ne mu'allaq sai da ya kawo shi bi sigatul jazmi na sha bayani game da sigar sigatul jazmi na Imam al-Bukhari idan Bukhari ya kawo hadisi ta'alika amma ya kawo shi bi sigatul jazmi malamai suka ce wannan ya inganta kamar yadda suka bi bi ruwayoyin da duk Imam al-Bukhari ya kawo su da siga ta jazm saboda ka suka duba suka ga dukkanin su inganta banda wasu adadi na manta adadi warwi an al-Hasan al-Basri annahu qala an rawaito daga babban tabi'i al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri alayhi rahmatullah annahu qala Imam Hasan al-Basri yake cewa min alamatil muslimi daga cikin manya-manyan alamomin musulmi nagari wai yadda ake gane musulmi nagari shine quwwatun fi dini ya kasance yana da ƙarfi a cikin addininsa ma'ana a bayan addini ya kasance kuma ƙarfi wajen ƙoƙarin kontrol ɗin ransa da taimakawa waninsa yana tasiri wajen tafiyar da addininsa wa hazmun fili ne da kuma yin abu da gaske a cikin tausasawa ya kasance kana yin abu da gaske to amma tare da tausasawa ba da mai ba ba da tsanantawa ba wa imanun fi yaqini hakanan da imani a cikin yaqini ya kasance kana da imani amma imanin ka yana kewaye da me da yaqini ba irin imanin da Allah madaukakin sarki ce mana qalatul a'rabu amanna ba qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhulul imanu fi qulubikum ba irin wannan imanin ba e imani tare da sakankancewa duk abin da yazo maka daga Allah ne duk abin da ka rasa daga Allah ne Allah madaukakin sarki shi ke juya duk abin da ya ga dama a irin wannan imanin ba karin araba wuta ba ta ce kai musulmi ne amma sun ma'amalu sun makafar wani lokaci ka dan kauce hanya wani lokaci kuma ka dawo ba irin wannan imanin wa ilmun wa ilmun fi shilmi da kuma ilimi a cikin kawaici da juriya shine alhilmu kawaici da juriya wa kaisun fi rifqin da kuma hankali shine alkaisu alkayisu shine mai hankali alkais shine hankalin fi rifqin a cikin tausasawa wa ita'un fi haqqin da kuma bayarwa a cikin haƙi ya kasance mutum mai kyauta ne idan zaka bada kyauta kuma ko bada abu ya kasance kana bada ita ga wanda suka cancance ta wanda suke da haƙi a basu wa qasdun fi ghinan da kuma takaitawa a cikin mai a cikin wadata kana da wadata amma kuma baka almabazaranci baka zubar da dukiyarka inda bata inda inda bata kamata ba shine qasdun fi ginan wa tahammulin fi faqati da kuma iya dauke wahala da hakuri fi faqatin lokacin a cikin talauci da rashi wa ihsanu fi qudratin da kuma kyautatawa a cikin samun dama lokacin da ka samu dama akan wani makiyinka to sai ka kyautata masa lokacin da kake da dama da zaka rama ko ka daufar sa ko wani abu makamancin haka to yi kokari ka kyautata masa ba kamar yadda da yawa daga cikin mutanen musuke ba wani nema yake samu dama don ya cutar da wani dan uwansa saboda wani ya masa wani abin da bai dace ba sai ya rinka fatan samun wani dama shi ma Allah kai shi ya kai shi wani matsayi dan ya rama wannan ba dabi'a bace ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da ya samu dama lokacin yake yafiya kada kuma ta abin da ya mutanen maka duk cutar da shi da suka da korarsa da suka yi daga garin daga garin da aka haife shi garin iyayensa amma lokacin da ya samu dama aka tattara masa su a gabansa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ma ta zunnuna anni fa'ilun bikum me kuke tsammani yanzu ni zan muku saboda na samu dama akan ku idan nace duk ayayyanka ku yayyanka ku za'i idan na ce a yi gunduwa-gunduwa da naman kudi muku za idan na ce a sa wuta kona ku duk abin da za a yi muku kenan me kuke tsammani zan muku saboda ku kun san abin da kuka yi mu sai suka ce akun ibnu akhin karimin da sauransu ai kai dan dan uwa ne kuma dan dan uwa ne mai girma da sauransu sai annabi ya ce izhabu wa antumul tulaqa ku je dukkaninku Allah madaukakin sarki muku afwa na yafi mu babu wani mutum da annabi tsira da aminci tsara sabata a gare shi sai aka dau mataki akan sai wasu mutane ba su mutu hudu ba ya su ma kuma sun zazzagi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne sun zagi Allah da manzansa da addinin musulunci ba dan kansa annabi musu ba sun yi ne dan sun zagi addinin musulunci haka ma ta yi kasance amma sai ka ji madina cewa Allah ya sa ya samu aikin gwamnati sai ya wani rashin mutunci mutum zai je soja sai dawo ya wani rashin mutunci mutum zai shiga dan sanda wallahi sai ya kulla wani mutum zai kaza to shi kuma lokacin da aka shiga dan sanda in ya fi ka makami ba da Allah ba ta yi ba shi wanda kake jin haushin zaka je kai masa wani rashin mutunci lokacin da ka samu mukamin da zaka masa rashin mutunci shi kuma yafi ka girma kaga sai sai dora akan rashin mutuncin da ya maka kenan da ba haka bane to saboda ka ka wanke zuciyarka idan ka wanke zuciyarka wannan mugun nufin idan ka mace da shi wallahi akwai matsala idan ka mace da wannan mugun nufin shine gilli da hikidi wallahi akwai matsala har kabarin ka sai ya bi ka amma duk abin da zaka kai shi dan Allah kawai da yadda abin da za ka kai shi da Allah to shi ne abin da imam hassan al-basri ke nufi da ihsan fi qudratin kyautatawa a cikin samun dama wa sabrun fi shiddatin da hakuri a cikin tsanani lokacin da ka shiga cikin tsanani a lokacin kuma sai Allah madaukakin sarki so kan maka da hakuri sai ka jure wala yaghlibuhu al-ghadab musulmi na gaskiya shine wanda fushi baya rinjayarsa yayi abin da ba daidai ba wala tajma'u bihi al-hamiyya sannan a ƙabilanci ba ta ɗaukarsa ƙabilanci ba ta rinjayarsa ya yi abin da bai kamata ba wala ta galibuhu shahawatu sannan shahawa sha'awa ta rai ba ta tunkuɗa shi ta ingiza shi zai saba Allah maɗaukakin sarki wala tuqdihu batnuhu sannan cikinsa baya tozarta shi ma'ana baya biye wa cikinsa ya je ta haramu ina fata an fahimta baya biyo cikin sa je ya samu kamaya ma ya koma ya zuba cikin sa ya ta haram ta yadda ko dai a duniya ko a lahira sai an tona masa asiri sau nawa za ka ga mutum ya je ya samu abin da ba shi kenan ba ya je ya zuba wa cikin sa ko abin da ya kama da haka daga baya kuma ta tashi ya je shiga cikin kunya da tozarta tun a duniya ma kenan idan ma ba a yi a duniya ba a lahira fa Allah zai bari Allah ba zai bari ba to kada mutum ya bari cikin sa ya tozarta shi wala yastakhifuhu hirsuhu hakanan kwadayinsa baya baya mai da shi baya ya kaskantar da kansa saboda yana kwaɗin wani abu don neman wani abun duniya ka je ka wulakanta kanka ko ka kaskantar da kanka musulmi yana hakika baya haka wala taqtasiru bihi niyyatuhu haka nan niyyarsa ba ta mai da shi baya duk abin da ya niyyata inda ne alkhairi ne zai je ya aiwatar da shi fa yansuru al-mazluma yana taimakon wanda aka zalunta shi musulmi na gari kenan duk wanda yake da ikon taimakon sa inda yaga an zalunce shi zai shiga ko na ko ya san shi ko bai san shi ba ko suna da alaka ko ba su da alaka inda ya tabbatar an zalunce shi zai shiga ya taimake shi wa yarhamu dha'ifa yana kuma jin karin mai rauni wanda yake kasa da shi ko a makami ko a shekaru ko a lafiya duk wanda yake kasa da shi yana tausaya masa yana jin kansa wala yabkhal sannan ba marowaci bane musulmi na gari baya ruwa ina fata an fahimta ruwa ba ta ɗaya daga cikin ɗabi'un mutanen kirki ya duk sallan mutum duk azuminsa duk yadda yake kyautatawa wajen wasu abubuwa na ibada matuƙar marauci ne to wannan ba mutumin kirki ba ne ina fata an fahimta yawa ruwa ba ta ɗaya daga cikin ɗabi'un mutanen kirki wala yu bazbir ba kuma ya almabazaranci eh baya almabazaranci tunda an ce baya ruwa to kuma baya zuba da duke sai tunda bata kamata ba wato a yan uwa kuma fahimta abinda ake nufi da almabazaranci shine sanya dukiya da bayar da ita ko kuma da kashe ta inda bai kamata shine albazaranci ko kaɗan ce kuma yawa ce idan duk makaddara duk dukiyar garin nan taka ce sai ka dauka kai abin da yake taimakon mutane ne kyautatawa mutane ne fitar da mutane daga cikin kunci da matsi gina masallatai ne da makarantu da abubuwan da duk mutane suke bukata ko da kudin ko da kudin da ka tafi da su wannan ba albazaranci bane ina fata an gane amma ko da naira 500 kake da ita sai ka kashe ta a banza kai albazaranci ina ba ta amfani ko ɗari biyar ce kawai ka zubar da ita a banza a wofi ka ɗauka ka je ka abin da bai kamata ka je kayan shaye ka je ka sai kayan shaye shaye ka sha kalin abazaranci ina fata an gane mutumin da zai sa naira ashirin ko naira hamsin ya sai sigari almabazaranci ne wannan ban sani ba ko naira ashirin ce sigari yanzu ko Allah ya kiyaye to haka almabazaranci ina fata an fahimta saboda haka musulmi na gari baya almabazaranci wala ya sirif haka nan baya barna wala ya katur sannan kuma baya riƙe hannunsa eh wala ya katur shine at-taqattur shine kamar hanawa dunkul hannu eh matsono kenan baya irin wannan yaghfiru idza zulima yana gafartawa ne idan an zalunce shi wa ya'fu anil jahili yana yin afuwa ga mai wauta wanda ya masa wauta ya masa afuwa ya rabu da shi nafsuhu minhu fi ina'in wan nasu minhu fi rasa'in shi yadda yake ransa yana iya shiga cikin kunci da matsi amma mutane kuma suna cikin yalwa da hali na gari ina fata an fahimta yakan iya sa kansa a cikin kunci don mutane su yi mai su samu abin da ya kamata to wannan shine musulmi na gari Allah madaukakin sarki ya samu daga cikin su amin a nan ya kamata mu dakata insha Allah ta'ala sai gobe za mu tashi a na bakwai daga cikin abubuwan da malaki kawo mana cikin abubuwan da suke sassauta fushi Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon control ɗin zuciyar mu a duk lokacin da fushi ya turnike mu abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala